الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المصلون في هذا الشهر المبارك وهذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة إن شاء الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإن التقوى خير زادنا من دنيانا إلى آخرتنا وأنه ما ينفعنا أمام الله تبارك وتعالى القائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فعن هذا الشهر المبارك يقول الباري تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عباد الله فالحكمة من تشريع الصيام في هذا الشهر المبارك هي النيل من التقوى أن ننال تقوى الله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات عباد الله فإن رمضان أيام معدودات كما صرح بذلك الباري تبارك وتعالى في الآية المتلوة آنفا وفرص الصالحات وإن اغتنام هذه الأيام لدليل على الحزم وإن انتهاز تلك الفرص لعنوان العقل عباد الله ويا عبد الله المخلص فدع الراحة جانبا واجعل بينك وبين اللهو عاجبا فالحكيم الخبير يقدر الوقت حق قدره ولا يتخذه وعاء لأبخس الأشياء وأسخف الكلام ويعلم أجل ما يصان عن الإضاعة والإهمال ويقصره على الرضاء الحميدة ترضي الله تبارك وتعالى وتنفع الناس عباد الله اعلموا أن للوقت منزلة عظيمة وهذه الأيام المعدودات لها قدر عند الله تبارك وتعالى وهي من الساعات والأوقات التي أقسم الباري تبارك وتعالى عنها في آيات وصور عديدة منها قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والصورة العظيمة التي يذكرها العلماء في كل مناسبة فيها تشديد لأمر الوقت قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لو مسلمين أو نرانا من البركة cikin wannan wata mai albarka a wannan lokaci da muke sa albarka fa insha Allah tabaraka wa ta'ala muna tunatar da kawunan ayar da Allah madaukakin sarki ya saukar a dalilin wannan wata da ya ku masu imani an wajabta yin azumi a kan kamar yadda yake wajibi a kan al'ummar da suke gabanu hikimar ta ɗora yin azumi a gare ku Allah ya dunkule ta ce cikin kalmar da muke wa kanmu nasiha a kan ta abin juma'a la'allakum tattaqun dan ku samu tsoro da biyan Allah madaukakin sarki duk juma'a muna tunatar da kanmu mu wa kanmu nasiha mu ja hankalin mu a kan tsoron Allah tsoron Allah ne mafi alkhairun gudurin mumini daga duniyar sa zuwa lahira shine abin da zai masa amfani a gaban Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa ya tabbatar in alkiyama ta tsaya kowa ya tsaya gaban Allah zuciya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya ji da lafiyar zuciya da take da tsoron Allah da biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wata na Ramadan da Allah ya umarce mu da yin azumi a cikin shi sai Allah ya ce mana ayyaman ma'adudat kwanaki ne ababen gididdigewa shekara guda Allah ya ba mu a cikin shekarar ya ɗauki ɗaya ya bar mana goma sha kuma ya ce masa wannan ɗin ma ma'aduta ididdiga ne Allah da ya gaya maka cewa ma'aduta kamar ta hankalin da yake lokaci wucewa ne wata rana babu kai ba wannan lokaci don haka hikimar wa'azi hikimar ibada da samu takawa duka ibadar da za ka yi a yawan ma'aduta don haka kenan yan uwa musulmi ya zama hankalin mu lalle mu sani kamar yadda Allah ya faɗa Ramadan da yake da zubu kwanaki ya yi zama kwana talatin in ya yi al'adar watanni kwana ashirin da sa dama ce da Allah madaukakin sarki ya bamu da yawa sun yi ta addu'a Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan wa ma balagu Ramadan sun yi ta addu'a Allah ka sa da mu za a yi Ramadan Allah ka sa da mu za a yi Ramadan Allah ka sa da mu za a yi Ramadan Ramadan ya zo ba sa mu da muke nan mu san wannan dama alfarma ce Allah madaukakin sarki ya mana lalle mu ribaci wannan alfarma ribatar wannan damar shi ne yake nuna jajircewar dan adam cin wannan nasara da tsokana daga wannan gagarumar da ramasar da Allah madaukakin sarki ya bamu alama ce da take nuna cewa dan adam akwai guntun tunani da kwakwalwa a tare da shi da haka in wannan wata ya shigo abin da ya dace ga masu imani da masu mumilai mu ajiye hutu a gefe fadadin rahata janiban mu ajiye hutu a gefe wannan watan ba na hutu ba ne watanni goma sha ɗaya in za a huta a huta in za a wata ya a wata ya a cikin su amma maganar hutu a wannan watan a ajiye shi yini tun daga safe har dare a raya da cikin aikin ibada dare ku tsaya a gaban Allah madaukakin sarki fadadin rahata janiban waja'al bainaka wa bainal lahawi hajiban tsakanin wani da shiririta da wasa ya kamata ya zama to akwai wani shamaki tsakanin ka da kai duk wata hirita da kake kafin ramadan ta ramadan yanzu ya kamata a ce gasa ta kalla tsakanin kai da ita duk abin da yake wasa ne babu riba ba nasarar duniya a cikin shi ba nasarar lahira ya kamata a ce bayi bayi idan ramadan ta shigo don haka mai hankali mai hikima wanda yake cin ribar lokaci shine wanda yake kididdiga lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ya auna shi kada ne da shi lokaci ne da zai watsa shi a kan abubuwan da suke wulakantar su lalata duk abin da ka san bai da kima bai da martaba idan ramadan ya zo har a sami a kan shi daga cikin abin da yake cinye mana lokaci ya lalata mu da lokaci har da abin da muke gaya wa kanmu da kanmu bara mu rage lokaci wani zai samu biyu idan ramadan ya zo sai ne kawai da memory mai sittin ko mai talatin da ɗori a ɗora mahi siri saboda haka kullum yana da kusan awa goma sha biyu sha uku idan a kan waya kallo yana rage lokaci ya kamata idan ramadan ya zo ba irin na wannan shashancin ba ne ba irin fata lokaci ba ne ramadan ya wuce kallon fina-finai wannan na hausa ne ko na turawa ne ko na yan koriya ne ko na yan china ne ko na larabawa ne musalsalar da siri baya cikin abin da ake bukata cikin watan ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man lam yada qawla zuri wa la amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar zance na kariya ba bai bar aiki da zance na kariya ba in dai a watan ramadan ne Allah baya bukatar ka kyale abinci da gane ci abincinka sha abin shanka in dai idan ramadan ya zo za ka bata lokaci a kallon finafinai ba a bukatar abu idan ramadan ya zo za ka bata lokaci a gaban tv saboda ka rage lokaci ba a bukatar azumi kana ramadan saboda duk wani fim da aka shirya galibi a kan karya da tunanin wani aka gina kawai bara in kalli kaza in ma an kure shi an kure tunaninsa ya kashe wannan ya raya wannan ya aro wannan ya sa wannan yake na a sake juya tunanin ka ya tafi wannan zancen karya ya kare a wannan gurin duk wanda ramadan sa ya kare a dubiyar tunaninai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba a bukatar ya ajiye azumi shi ramadan aiki ake so a kaddara lokaci da dama da Allah madaukakin sarki ya ba mu wa asbabil kalam zancen da yake bai da kima bai da daraja baya cikin abin da ake gayyata cikin wata ramadana kuma yan uwa musulmi mu sani babban abin da ya dace kar mu bari ya salwanta ya lalace shine wannan lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba mu mu takaita shi kan ayyuka wanda za a yi mu a kai shi su goyi a Allah madaukakin sarki ya yarda da su su amfanar da mutane shine abin da ake da bukata a cikin wata Ramadan kai kai aiki da zai amfani ka a lahira al'umma su amfani da wannan aikin Allah madaukakin sarki ya ce maka madalla da wannan aikin shine abin da ake bukata a cikin Ramadan in dai za ka yi aiki ba ka da riba a aiki al'umma ba ta da riba a aiki ka tabbatar Allah bai yarda da wani aikin ba wannan iya karshen asara da zamu kira a cikin watan Ramadan yan uwan musulmi mu sani saboda albarkar lokaci ga magarin lokaci albarkar dare da albarkar rana surori daban-daban Allah ya sauka kuma kowace Allah ya rantsuwa a cikin ta kaɗan da na karanto a cikin hudu ba Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da lokacin dare idan ya rusha a lokacin da ya faɗi idan dare ya sa duhu jama'a a lokacin ake ciniki a lokacin ake saya a lokacin ake saidawa masu imani aljanna suke saya idan dare ya yi lokacin da za ka kabbarta sallah ka tsaya a gaban Allah ba wanda ya sani sai shi Allah da kake tsayuwa domin shi masu imani aljanna suke saya a lokacin shi yasa Allah ya ce wallahi idza yamshi idan da abin da za ka yi a cikin suru ba ka buƙatar aikin ya lalace ba ka buƙatar shirka da shiga من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يوم في إيمان دليل في أنفاني wasu ko sadaka ba su da dare sun da amfani su sa kuɗin su a ɗan tuwa gida gida su ne a bambata a meka a bambata a meka waye sun kai gaba masu imani haka shi yasa Allah ya tsare mana lokacin dare ya rutsuwa da shi wallahi idan ya rusha ina kamsuwa da dare idan ya riga ya yi wannan harshe za ta janna yana kuma rantsuwa da rana a lokacin da duhun daren ya yayi a cikin ta ita rana lokacin neman arziki lokacin neman ilimi lokacin mu'amala ne lokacin ibada ne lokacin sada zumunci ne raya shi ake akan ayyuka na ƙwarai uwa musulmi da ayyukan ibada Allah madaukakin sarki ya saukar da sura sakwafin da guda wanda duk malamai idan za su yi magana akan al'ummar lokacin da sun kira wannan Allah ya ce ya rantse da lokaci ko dai rayuwar gaba ɗaya ko su malaman suka ce abin da ke tsakanin sallan magariba zuwa sallar tsakanin sallar da aka zuwa sallar magariba shi Allah ya san su sarki ya rantsa wannan lokaci ne mai matukar kima mai matukar muhimmanci Allah ya shayar da wani lokaci duk dan adam asararre ne wannan a ramadana ne ko ba ramadana ba ne asarar tana karuwa a watan ramadana idan ya zama to lokacin ka ya salwanta ya lalace inna insana la yusuf illa alladhina amanu wa amilu salihati face waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai ko da rana ko da daddare wata wasau bil haqq suka wa juna wasiya da gaskiya wata wasau bil sabr suka wa juna wasiya da hakuri dan haka ɗan uwa musulmi idan kiyaye lokaci a kowane hali a kowane lokaci abu ne mai tsada mai muhimmanci fa huwa aula wa ahra bil hifzi fi ramadana ko ayyamin ramadana al-mubaraka idan tsare lokaci ya fi dama yana da alfarma a tsare shi cikin watan ramadana wallahi ni ne yafi falala shi ne yafi albarka idan duk sakaci a kan lokaci da lalata shi da sarwantar da shi abu ne mai gumi abin zargi ne wallahi wannan gumin yana karuwa idan muka salwantar da shi a cikin watan ramadana babban abin mamaki idan mutane wata ramadana yanzu wanda Allah bai dacar da su ba wanda wata ƙin tunanin da bai zo gare su ba sukan ɗauki watan ramadan dama ce ta kwana ana shashen dama ce ta kwana ana shiririta dama ce ta kwana ana yin abin da bai dace da yawa haka mutane suka ɗauka tarahu yaj'alu min ramadana fursatan lis-sahri wal-lahwi al-mutafi ila wudu'i al-fajr da yawa ɗauka suka yi ramadan nan da wani da wani ya samu jira su zauna kawai jira ba wanda zai zauna ya sai ya saurari kuma in ba za ku kuma ya alama ya ce alfa sai idan liman ya kira ko da dan ya kira sallah a fara wannan karshen asara ce babban asara da muke da akwai yan ya kamata hankali bai biyu zuwa ya biyu galibin samari idan dare ya yi unguwa unguwa bol sai ka su ba su yi bacci ba ba su yi ibada ba ba su bar masu ibada sun da su ba titutum titutum titutum iyayen su wuni suna saya musu kankara suna saya musu abinci a kawo abin buɗe baki a ba su ci su kobi dare kuma su hana uban nasu da ci wannan karyar asara ta kashe lalace idan waɗannan ita ce al'ummar da muke sawa nan gaba su karɓi shugabancin al'amuran mu kai abin akwai abin dubawa ya kamata samari su tsoron Allah samari su tausaya wa iyayensu lalle ramadan ba lokacin batawa bane ba lokacin da za a kwana bane ana bol ana hirgisa Allah ka ba wa samari mu kunnuwa nan da gaskiya da aiki da kita wallahi akwai asara saurayi a cikin ramadan ya kwana yana bol wallahi dan ya ci duk da an kaure helalu amma ba akwai helalu cikin mutum ya aka helan yana daure maradatul jin suna daure amma kuma kai ka kwana baka ambaci Allah madaukakin sarki ba ka kwana baka yi sallah ba kuma babban abin da kai ce irin waɗannan samarin ba su ne idan liman ya gama sallar isha ya kabarta tarawih banda su ake tarawih sallar isha kada suke galibin su yan fata yi in ka gan su a masallaci ramadan da ya kama haka na wani yaro ramadan ya kama yan fata yi da ka za su yi ibada a cikin wata ramadan ɗan ramadan ya wuce hijira sauran watanni an yi sa'a su zama ɗan kasuwa in ya zo a yi aiki in bai zo ba a yi aiki in yana nan a yi sallah in baya nan a yi sallah ya kamata ka ba ka samu aikin gwamnati kasuwa ne yi wahala fata ne yi wahala kuma a addini a barka a fata wallahi kana da matsala samarin yanzu ababen da zai ne da yawa su shekara goma sun gama karatu ba aiki ba dalilin aiki ba wanda duk ake wannan aikin ba har da aka kare wani shugaban kasa ko wanda ban sai ba zai dauki samari aiki ba wanda ya kawo wannan ba ya cikin lissafi to an raba duniya ba kuma ana rabar lahira ba ya kamata ku tausaya ba ku alal akalla ku gyara alaka ku tsakanin ku da Allah madaukakin sarki kuma duk wanda ya raya daren sa a surutu da hayaniya ya zalunci kansa ya zalunci iyayensa ya zalunci al'ummar shi idan babanka da yake sayo abinci ya kawo dan Allah to in ka kwana tana bacci da za ka taimake shi da fata yaushe za ka kira masa mai ruwa yaushe za ka ɗauko masa ruwa yaushe za ka je ce fari yaushe za ka ce babu ka aiki yaushe za ka ce babu ka aiki irin waɗannan su ne haihuwarsu a tsara a cikin al'umma ba su da amfani a karantarsu ba su da amfani a kawansu wallahi waɗanda suke da amfani a cikin al'umma tun daga samartaka suke wa kansu da kansu faɗa wannan hukumar kira ne a gare mu kira ne ga samari kira ne ga iyaye ya kamata mu sa ayyanku a kan abin da zai amfani ramadan wata ne da ake gyara tarbiyya ya kamata mu gyara ba mu lalata ba duk inda za a ga an ci gaba wallahi a wuyan samari ake ci gaba babbar kissa da take daukar hankali a cikin qur'ani akwai ta ashabul kahfi amma Allah ta innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda samari ne suka yi imani da ubangiji suka ga su guje wa daɗi su guje wa garin su ƴaƴan sarakuna ne da ƴaƴan masu mulki su fice su bar garin su bauta wa Allah madaukakin sarki ne ba da kai suka gudu suka fada kogo Allah madaukakin sarki yace wa lam yusbi ka hadin salata mi'atin sinina wa zalatu tis'a da suka shekara 309 Allah na tsarin imanin su a juya suna akwantar da sunan gudu kuma da Allah madaukakin sarki da nan tashi alkiyama kwakwalwar kowa ta ta ta fasa saboda zafin rana da za ta bi kanshi amma sai sai samari na ce wa shafun na sha'afi ibadatin Allah ta'ala duk saurayin da ya taso cikin ibada da riko da addini ban da shi za a sha wannan bala'i to yanzu kana da samartaka in ka kare digiri tana da damar da zaka je sabi da kai ake magana ya kamata ka ci mace wannan lokaci kana da wannan damar ka tsaya ka raya garanka ka koyi alqur'ani ka karanta alqur'ani ka bibi ma'anar shi idan rana ta yi ka shigo masallaci a yi karatu da kai ka taimaki mahaifanka ka agaza musu ko da ruwa ne ka taimaka musu madadin baban ka ya tashi ya nemo kuɗi kuma ya tafi ya nemo wanda fita akalla ka bashi da neman kuɗin kai ka je ka sosai kan mana za ka amfani ka ka amfani baban ka akalla hutun da zai a cikin wahi Allah sa maka albarka a cikin ta Allahumma habib lana al-iman wa zayyib fi qulubina wa karrij lana al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم أرحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أرجو الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من كل قاع من النار اللهم اجعلنا من كل قاع من النار اللهم اجعلنا من كل قاع من النار اللهم ارحمنا في رمضان اللهم ارحمنا في رمضان وبارك أيامنا وساعاتنا فيه وبارك أيامنا وساعاتنا فيه اللهم بارك ساعاتنا وأيامنا فيه اللهم اجعلنا من المقيمين في رمضان اللهم اجعلنا من القائمين في رمضان ومن الصائمين التائبين اللهم اجعلنا من الصائمين التائبين اللهم اجعلنا من الصائمين التائبين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله تبارك وتعالى يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله